الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na ilmul hadith a cikin littafinmu mai albarka littafin almanzumatul baiquniya ta ashekul imamul hafiz umar ibn muhammad ibn fatuh albaiquni ad-dimashqi ash-shafi'iyyu rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji tabaraka wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin baiti na ashirin da bakwai faɗar malam da ya ce wa marawa kullu ƙarinin an ahi mudabbajun fa'arifu haƙƙan wantahi a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon baiti na ashirin da takwas نعم بسم الله الرحمن الرحيم متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعدله لا يحمل التفرد تفرد تفردا متروكه ما واحد به به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق الموضوع والكذب المختلق المصنوع على النبي فذاك الموضوع فذلك فذلك الموضوع وقد أتت كالج- كالجوهر المكنون سميتها سميتها منظومة البيقوني فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت نعم متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا متروكهما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وقد أتتك الجوهر المكنون سميتها منظومة البيقون فوق الثلاثين بأربع أتت أقسامها ثم بخير ختمت على الله سبحانه وتعالى يجيك أنسى درهمه wato yana bayani akan abin da ya shafi a ƙasamul hadith wato nau'i nau'i na ilimin hadithi nau'i nau'i na ilmul hadithi da rayatan muna kan muttafiqun wato muttafiq wato abin da ake cewa al-muttafiq wannan kuma ilmul isnad ne shine lafzan wa khattan muttafiqun lafzan wa khattan wato wanda ya haɗu waɗanda suka haɗe da juna ta fuskar lafazi da kuma fuskar rubutu muttafiq wannan ana ce da shi muttafiq a wajen ilmul hadith a wajen ilmul hadith akwai sinadi da za a gan shi an ce ko abdullahi ibn umar misali ko ahmad ibn isa ko muhammad ibn yusuf wanda za a ga cewa wannan muttafiq ne za a samu sama da mutum uku masu na wannan muhammad ibn yusuf ko abdullahi ibn salam abdullahi ibn salam sama da mutum uku wanda suke da wannan suna to za ga cewa wajen sunan da sunan mahaifin su zama ɗaya shine sai a ce muttafiqun amma kuma ba mutum ɗaya bane a can idan kaga abdullahi ibn salam a wancan isnadin idan kaga abdullahi ibn salam a wannan isnadin wancan abdullahi ibn salam din ya sha bambam da wannan abdullahi ibn salam din imma wajen nisba din zaka gane shi wancan nisba shi zuwa kaza ne shi wannan nisba shi zuwa kaza ne an gane ku to shine idan ya zama to an samu suna iri daya na mutum da na mahaifinsa ga wancan shi ma da sunan shi da na mahaifin shi iri daya ne da na wannan to a cikin muhaddithun ana samu sama da mutum uku mutum hudu duka irin sunan su guda daya kuma lokacin za ga cewa hatta ɗabaƙa su za ɗabaƙa ce guda ɗaya irin wannan to za a ce da shi muttafiq wannan ana ce da shi muttafiq lafzan ta fuskar lafazi lafazin yanda zaka ce abdullahi ibn salam wancan shi ma haka zaka ce mai abdullahi ibn salam wajen wa khattan kuma haka nan ta fuskar rubutu idan ka tashi rubutawa yanda zaka rubuta abdullahi ibn salam wancan haka zaka rubuta wannan abdullahi ibn salam ba bambanci tsakankanin su ba za ka saba wancan abdullahi ibn salam wannan abdullahi ibn salam idan ka ce ta fuskar lafazi kenan abdullahi ibn salam da abdullahi ibn salam a wajen faɗa ba ɗaya bane a wajen rubutawa saboda ba a wasali a wajen rubuta duka ɗaya ne amma a wajen faɗa ba ɗaya bane saboda da wasali an gane ku yawwala ya ce to wannan ana ce da shi muttafiq wadidduhu fi ma zakarna al-muftariq wadidduhu to kishiyarsa fi ma zakarna cikin abin nan da muka ambata shine al-muftariq wanda kuma ya zamanto an samu iftiraki wato marar raba to amma wannan yawanci daga cikin malamai suka ce malam ya kawo su a matsayin nau'i ne na hadisi guda biyu amma hadisi ne guda ɗaya wato kisim ne guda ɗaya abin da yake nufi da yace muttafiqun kuma sai yace al-muftariq shine muttafiq suna a haɗe yake Abdullahi ibn Salam ko to amma kuma wajen abin da ya shafi al-musamma din muftariq ne marar raba ne saboda ba mutum ɗaya bane suna ne gashi na abdullahi bin salam amma waɗanda za su amsa wannan suna ɗin ba mutum ɗaya ba ne mabambanta ne muftarik ne mararraba ne to sai ka ce da shi wani hadisi ne muttafiqun muftarikun wato saboda a ciki akwai abdullahi bin salam wanda wannan ba shi bane na isnadi na guri kaza dan kar ka ga wannan ka ga wancan ka ce duka ɗaya ne akwai za ka ga cewa waɗansu daga cikin ruwatu ɗin wa misali hamad ibn said hamad ibn salama da sauransu to a abu usama Hamad ibn Usama ibn Zaid, Hamad ibn Zaid ibn Dirham Abu Ismail da sauransu waɗannan to za ga cewa waɗansu sunayensu suna dacewa da juna amma kuma jin alkunya ba ɗaya ba ce to wannan sai ka ce da shi muftari an gane ko muftari ake ce ake ce da shi wannan shi Muhammad Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id za ga cewa akwai Yahya ibn Sa'id ibn Farrukh al-Qattan akwai Yahya ibn Sa'id al-Ansari to wajen tabaqat nasu ba ɗaya bane tabaqar su ba ɗaya bace shi wannan akwai Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil akwai Muhammad ibn Ja'far wanda ana ce da shi al-Hudhali kenan gundar akwai Muhammad ibn Ja'far wanda kuma ba al-Hudhali bane ba ba gundar bane to waɗannan dukkanin su idan kana karatu za ga cewa ka tarro mai wannan suna amma kuma ba shi bane a wancan gurin ka huce wancan shi daban ne wannan kuma shi ma daban ne dan ka bambance shine al-muftariq waɗanda suke mabambanta ne ba guda ɗaya ba ne an gane mu'talifun muttafiqul khatti faqat to mu'talifun wato suna kuma wanda ake ce da shi mu'talif wanda sun saba da juna za a ce da shi mu'talif mu'talif shine wanda suka saba da juna shine muttafiqul khatti faqat sunan da ya zamanto a wajen rubutu kadai suke haɗe da juna amma wadidduhu mukhtalifun amma a wajen karantawa ma'ana wa fil lafzi mukhtalifun a wajen karantawa sun sha bambam da juna wannan shine ake ce da shi mu'talifun mu'talif misali bashir da bushair bashir da bushair kaga bashir wasali sama ne zaka wa badin go to saboda dama su irin wannan littattafan ba wasali ake musu ba za ga in kaga bashir da bushir za ga cewa tunda kowane ba shi da wasiri za a karanta shi da bashir ko da ka karanta su duka da bushir to wannan wajen rubutu muttafiqun ne khatan amma wa lafdan laysa muttafiqan wajen ta fuskar lafazi ba muttafiq bane mukhtalif ne sun sha bambam ta fuskar yanda zaka karanta wancan da yanda zaka karanta wannan an gane da kyau irin nasir da nusair to shi ma za a ga cewa wancan nasir ne wannan nusair ne irin ta fuskalin da za a ga cewa a irin yasir da yusair da sauransu to irin waɗannan dukkaninsu idan ka gansu wajen ta fuskar lafazi sun sha bambam da juna za a ga cewa in ka ce nasir ka ce nusair za a ce ba ɗaya ba ne amma ta fuskar rubutu saboda ba za ka wasalace ba nasir da nusair duka rubuta su daidai ne kawai wajen karanta ne za a sha bambam to shi ne ce wadiddu a? yawwara alihim da aliyahum alihim da alaihim ware alaihim kaga ita inda ba wasali ne kowane kawai ainun lam ya mimun haba ba alaihim alihim yawwara kwarai haka ne to shine ya ce muttafiqun mu'talifun to wannan mu'talif ake ce mishi mu'talif ba muttafiq ba ba muttafiq ba mu'talif shine wanda suka saba da juna ko yace to shine muttafiqul khat wajen rubutu sun yi daidai da juna amma kuma wajen karantawa ba su sha daidai da juna ba shine mu'talifun muttafiqul khat faqat wanda wajen rubutun ne suka yi daidai kadai wa didduhu kishiyarsa shine mukhtalifun wato abinda zaka ce masa shine mukhtalifun wajen abin da ya shafi kenan fada mukhtalifun lafzan wajen lafazi sun sha bambam fakhshal ghalat wato kaji tsoron kuskure wajen fadar kar ka baiwa hukuncin muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq ka ce shine mu'talif kar ka ce mu'talif shine muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq ka ce shine muttafiq a ka kiyaye wannan wajen abin da ya shafi in aka samu suna wajen fada da wajen rubutawa din ɗaya ne wannan shine muttafiqun wajen abin da ya shafi wajen fada ya sha bambam amma wajen rubutawa duk ɗaya ne wannan shine mu'talif an gane والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد والمنكر sai kuma alhadithul munkar hadisi wanda yake wato a cikinsa akwai rawin munkarun wato rawi wanda yake abin kyama wanda ake musan hadisin shi shine alfardu bihi rawin gada wanda alfardu bihi wanda mutum ya kaɗaita da rawaito da wannan hadisin a isnadin wannan hadisin akwai wane wanda wannan wane shine kaɗai ya kaɗaita da rawaitowa wannan hanya ɗin da rawaitowa wannan hadisi akan wannan huska ɗin ko kuma shi kaɗai ne ya kaɗaita da fitar da wannan hadisi ɗin rawin wanda wannan rawin ɗin gada ta adiluhu adalcinsa ya zama tola ya hamilu tafarruda baya ɗaukan kaɗaitaka wato idan ya kaɗaita shi kaɗai ba za a amshi hadisin shi ba saboda baya da ƙarfin haddada idan ya kaɗe ta da fitar da hadisi ya kaɗe ta a hanyar shi kaɗai aka samu wannan hadisin a ɗauki wannan hadisin nashi an gane da kyau wannan shine almunkar almunkar malamai sun yi ta mai tarifi to amma shi al'imamu albaiƙuni ya ɗauki wannan tarifin na cewa shine hadisin da ya zamanto mutum ɗaya ne kaɗai ya kaɗe ta da rawaito shi kuma wannan mutumin idan aka yi lissafi a wajen malaman hadisi adalcin shi bai kai bane idan ya kaɗe ta da fitar hadisi a amshi hadisin shi wannan sai a ce da shi munkarun ne hadisun munkarun wato saboda a cikinsa akwai wane wanda shi kuma munkarul hadis ne wanda inda shi kaɗai ne ya kaɗe ta da rawaito da hadisin nan za a ce hadisi ne munkar ba hadisi mai bane min a kasabil ahadith da'ifa yana daga cikin nau'i nau'i na hadisai waɗanda suke masu rauni an gane da kyau متروكه ما واحد بهم فرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد متروكه على حديث المتروك إذا أكتش هذا حديث متروك وأنا حديثي متروك wanda yake abun bari aka ne ko shine man farada bihi wahidun wanda mutum daya ya kadaita da rawaito shi amma kuma shi wannan mutum dayan wa ajma uli dhafi malaman hadisi kaka fudin su sun yi ijma'i akan cewa mutum ne mai rauni fahuwa karat to wanda hadisin mardudi ne za a mayar mai da kayan shi ba za a ɗauke shi ba ma'ana fahuwa mardudun wato hadisi ne mardudi kafin ɗin nan za'ida ce ma'ana fahuwa mardudun to wannan shi ma dai ana haka ma ya mai tarifi amma alhadisu almatruk shine wato shine rawun kullu rawi nutihima bil kadhib dukkan rawi ɗin da aka tuhumce shi da ƙarya azance ne yau da gobe makaryaci ne kuma ake tunanin cewa zai yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ƙarya wannan shine hadisin shi maturuki ne duk wanda aka san cewa azancen shi ne yau da gobe baya taka tsantsan wajen ƙarya kuma ake tuhumar shi zai iya yi wa annabi ƙarya wannan shine hadisin shi ana ce da shi maturuki to amma ana sai ta shine hadisin da ya zamanto man da bihi wahidun shine hadisin da mutum ɗaya ya kaɗaita da rawaito shi wanda wannan hadisin ta hanyar wane ce kaɗai aka samu to shi kuma wannan wanan wa ajma'u ayil muhaddisuna malaman hadisi kakaf ga baki ɗaya sun yi ijma'i sun haɗu ala dhafi shine bi dhafi akan rauninsa akan cewa wannan wane ɗin da ya kaɗaita da fitar wannan hadisi ɗin wanan nan mai rauni ne raunin ma kuma ba wai na kusa ba rauni ya da'ifun jiddan yana da kwai rauni kwarai da gaske to fahwa karat wannan hadisin da aka kawo shi ta wannan hanya din hadisi ne mardudi baya daga cikin hadisan da ake hujja da su ba da la yuhtaju bihi fi kulli shay'in a ta bangaren abin da ya shafi alfadail ba a kafa hujja da irin wannan hadisi din hadisin da ya zama to a cikin sa akwai maturuki an gane saboda shine ma ajma'ati ma ajma'ati muhaddithuna ala da'afihi ma arrabi alladhi ajma'ati muhaddithuna ala da'afihi shine wato rawin da malama hadisi suka haɗu ga baki ɗayansu akan cewa wani mai rauni ne ko ajma'al muhaddithuna ala da'afihi والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع والكذب wato ƙarya kiran ƙarya al-mukhtalaq wanda aka kirkire shi al-masnu'u wanda aka shirya shi aka kera shi alan nabi aka jingina shi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam to fa zalikal mawdu'u wannan shine hadisi mawdu'i al-hadithul mawdu' shine hadisi na ƙarya wanda waɗansu daga cikin zindiƙai suka kirkire shi suka jingina shi ga ma'aiki suka ce ma'aiki alaihi salatu wassalam ya faɗi wannan magana ɗin wanda kuma idan ka bi silsila ɗin za ga cewa duka silsila ce ta makaryata makaryaci ne ya rawaito daga makaryaci dan uwansa shi ma ya rawaito daga makaryaci dan uwansa kuma suka ce annabi ya ce kaza to wannan sai a ce hadisi ne maudu'i wanda a cikin hadisai masu muni wannan shine hadisi wanda yake mafi muni nau'i na hadisi mafi muni shine alhadithul maudu alkhabarul maudu sharrul khabari wa dhikrahu li alimin bihihi dhurifi ayi ma'anan kana illa wasifan li wad'ihi wal wad'u fihi urifa kamar yadda al-imam suyuti ya faɗa a cikin littafin salfiya shine ce wal kadhibul mukhtalaq ƙarya wanda take a bal kirkira al masnu'u wanda aka shirya ta alan nabiyyi aka jingina ta ga ma'aiki alaihi salatu wassalam fadhalikal mawdu'u to wancanan ga shine ake ce da shi al hadithul mawdu' ko al khabarul mawdu' labari wanda yake kirkiran ƙarya na ƙarya wa qad atatka al jawharil maknuni sammaitu ha manzumatal baiquni wa qad atat wato haƙiƙa wannan manzuma ta zo ta kal jawharil maknuni wato tamkar jauhari tamkar lu'lu'i wanda yake abun ɓoyewa a cikin kwansan shi ba tare da rana ta buge shi ba ba tare da iska ta kaɗa shi ba sammaituha na ambaci wannan manzuma tawa da manzumatal baiquni manzuma wanda take baiquni ta baiquni wato baiquniya wanda ake dangana ta zuwa ga baiqun fawqat 30 bi 40 atat wato atat aqsamuha nau'i nau'i na hadisi na ilimin hadisi sun zo su foka 30 bi 40 sama da 34 a cikin wannan littafin thumma khutimat bi khairin sannan kuma an rufe ta da fadal alkhairi a wannan shine karshen littafin nan wato wannan littafin na baiquniya a yadda shi malam ya kawo akwai anwa'ul hadith wanda ya kawo su a matsayin guda ɗaya ne amma shi ya ɗauke su guda biyu kamar da muka faɗa da muttafiqun da muftarik waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ɗauke shi a matsayin guda ɗaya ne da mu'talif da mukhtalif waɗansu daga cikin malaman hadisi sun ɗauke shi a matsayin guda ɗaya ne shi a lissafin sa nau'i guda hudu kenan anan amma a lissafin waɗansu daga cikin malamai nau'i ne guda biyu kenan an cire mai guda biyu kenan sun koma nau'i 32 ne abin da ya kawo a cikin littafin a ra'ayin waɗansu daga cikin malamai saboda idan aka cire al-muftarik aka hada shi da al-mutafiq aka cire al-mukhtalif aka hada shi da al-mutalif don koma nau'i 32 ba 34 ba to lafiya kalau alhamdulillah an gane ko da kuma yace wa qad atatka al-jawhar al-maknuni ma'ana wa qad atata hadhihi al-manzumatu wannan manzuma ta zo ta wajen kyawu da kuma nagarta da kyalkyali kal jawharil maknuni tamkar aljauhar aljauhar shine addur lu'lu'i wanda yake mai kyau al maknun ma'ana al mahfuz fi akmamihi wanda yake abun boyewa abin kiyayewa a cikin kumsan shi an gane sammaituha manzumatul baiquni na ambace ta na saka mata suna da manzumatul baiquni wannan shine sunanta albaiquniya ko manzumatul manzumatul baiquniya ko almanzumatul baiquniya almanzumatul baiquniya an gane ko yawwara fokar talatina bi arba'in atat aqsamuha ma'ana atat aqsamuha atat anwa'uha nau'i nau'i na ilimin hadisi wanda na zo da su a cikin wannan littafin sama da talatin da hudu ne summa khutimat bi khairin sannan kuma an rufe ta da fadar alkhairi shine a walhamdulillahi rabbil alamin shine tammata bi hamdillahi rabbana بحمد الله ربنا وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك abinda muka yi daidai a cikin wannan littafin Allah ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ta'ala ya gafarta mana wannan malami mai littafin bai kudiya Allah ta'ala ya ji kansa ya rahamce shi ya shigar da shi cikin jannatul firdaus ya sa yana ɗaya daga cikin waɗanda suke makwafta makusanta ma'aiki alaihi salatu wassalam وبهذا القدر كفاية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار